بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم لا أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النير تدعونني لأكفر بالله وأشرك بما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة تدوني ولا تلاكرا وأن مردنا إلى الله وأن المشركين هم أصحاب النير
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مرادنا إلى الله وأن مسرفون هم أصحاب النار وأن مؤمن آل فرعون wanda ke ce musu wa'azi wanda ke gaya musu ya ƙaumi ya ku mutane na ina kiran ku zuwa tsira kuna kira na zuwa ɓanna kuna kira na in zo in kafurce ma Allah in mutulce ma Allah yace la jarama annama tad'una ni ilaihi ko shakka babu hakan da gaskiya ne abun nan da kuke kira na zuwa ga bautansa gumakan nan da kuke son jin bauta ma ko ko fir'aunan nan da kuke son jin bauta ma laysa lahu ta'awatu fi dunya wala fil akhirah wa'annan gumaka fa ba su da wani istijaba ba su da wani biyan bukata ba su da wani umfani duk wani abu da ake bauta ma wanda ba Allah ba ba shi da umfani ba zai umfani wanda ke bautansa ba a nan duniya ba zai umfane shi a lahira ba sannan kuma har yau su gumakan da kuke bauta ma su ba su iya kira da bakin su cewa a zo a bauta musu ba su da wannan ba su taba da awon rububiya cewa su Allah bane la yaqiqu ba sa magana a fasabuduna min dunillahi ma la tuku kuna bauta ma wani Allah kuma abin da baya magana bai magana bai aikata komi na wa anna muradana ila Allah yace manufanmu makomanmu shi ne zuwa ga Allah. Manufanmu shi ne kowa zai bauta ma Allah. Ubangiji cewa wallazi na kafar wa kallabu bi ayati na ulai ka sabul jahil. Duk mutumin da ya kafirce muna ya butulce ma ayoyin da muka aiko masa Ubangiji ya ce to wa'annan mutane mun tana da musu wuta su ne wa'anda za su shiga wuta. Kowane ba annabi aka aiko a zamanin sa. Idan ba a yi imani da shi ba wa'annan da ba su yi imani da shi ba to gaba ɗaya Allah zai halakar da su sai ya cerar da annabi nan wallahi na amanu ma'ahu tare da waɗanda suka yi imani tare da wannan ba annabi to nan yana gaya musu cewa na jarama babu makawa abin nan da kuke kira na a kansa baya da amfanin komi Allah nan shine ake bauta mu wahadahu la sharika lahu wanda yake shi kadai ne baya da abokin tarayya azizun ne kuma gafaru mai girma ne a cikin mulkinsa wa annal musrifina kun ga masu ɓanna masu bauta ma wani Allah wa'annan musulfi na kuma ashabun na su ne ɗan wuta duk wani mai ɓanna wanda ya mutu a kan shirka inna Allah la yaghfiru an yushrika bihi wa yaghfiru ma duna dhalik liman sha duk wanda ya mutu yana tsahi ka haɗa Allah da wani to Allah zai yashi ba ba wai haɗa Allah da wani bane bin shegunai ko bin waliyai wannan ba an haɗa Allah da wani bane ba shi ne ake kera haɗa Allah da wani ba kuma ba shi ne ake kera shirka ba ubangiji ya ce wa burulla mukhlisina na huddi kowa ya bauta ma Allah yana mai tsarkake addininsa amma su shehunnai su ana bin su ne domin suna bin sawun manzon Allah ubangiji ya ce wa ladina amanu taqulla waqtabu ilayya wasalla ku ji tsoron Allah ku zo wuri na ku nemi waɗanda suka bi ni su ma ku bi su idan kuka bi su za su sadar da ku da inda ake muradi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani shehi a duniya da ake bauta masa musamman misali shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu dariƙarsa ba a bauta masa dariƙa gaba ɗayanta babu inda ake zama ana kiran tijani tijani babu shi a cikin dariƙa sai dai kai istighfari kai salatin annabi kai la ilaha illallah wayannan kuma duk kafin a fayyace shehu tijani akwai su a duniya manzo sallama shi yake da isi yazo da istighfari manzo sallama shi yazo da salati annabi manzo sallama shi yazo da la ilaha illallah shi ya karantar da kowa addini a'a shehu tijani ya zama ambasada ne jakada ne a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ake bi shi amma duk abin da ka aikata naka ne in ka istighfari nan naka ne in ka salati annabi nan naka ne in ka ila Allah nan naka ne ba shi kai ma ba to ya wani zai wayi gari ya ce maka waɗannan abubuwa ba su da kyau in kai maka yadda da hankalinka afala tazakkarun ba za ku tunantu ko azantu ba kowa ya san abin da ke da kyau na'am
فستبقون مع كل لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد shi wannan mominin ya fir'auna har yau wannan da ke ta wa'azi yana jawo hankalin bani isra'ila da kibdawa waɗanda ke tare da shi fir'auna waɗanda ke bauta wa fir'auna akan shi ne Allah da ya yi da'awar rububiya ana rabbukum al'ala da yake cewa shi ne babban Allah akwai ƙananan alloli ƙarƙashinsa da yawa gumaka da ake bauta ma tare da shi ma yake cewa ina yi muku wa'azi tun farkon da muka fara wannan sura tun da muka zo kissan Musa Ubangiji ya ba labarin mun aiko Musa wa rasana Musa bi ayatina wa sultani mubin ila fir'auna wa hamana wa qaruna tun da muka fara wurin nan da aka zo kissansa wa'azi yake ce musu shi wannan bawan Allah ba wai annabi Musa kadai ba ba annabi Haruna kadai ba hatta shi wa'azi yake yana jawo hankalin su ku zo ku bauta ma Allah abun nan da annabi Musa ya zo da shi gaskiya ne ubangiji ya ce falla ma jawan hakki min indina lokacin da ya zo musu da gaskiya daga wurin mu to su ma sun san abun gaskiya ne hatta Fir'auna ya sa annabi Musa gaskiya ne dukkan su sun san cewa gaskiya ne yake cewa mafatazkuru na ma'akullaku da sannu za ku gani kuma za ku tunatu kuma za ku azantu da abin da nake gaya muku domin abin zai zo fili babu shakka anabin ya zo musu fili kafin su je alkiyama domin daga ƙarshe ubangiji ya gaya mana an halakar da su to tun an halakar da su abin da shi yake gaya musu dama halakan yake musu yake musu gudu ku zo ku yi imani tun da wuri tun halakan nan bai zo ba wannan tafiya na fir'auna ba gaskiya bane wannan annabin da Allah ya aiko shi ne kan gaskiya kuma shi za a ji a tsira wa ufawudu amri ila Allah ni kan al'amari na gaba da duk na tarkato na mai da shi ga Allah inna Allah basirun bil ibadi ubangiji mai gani ne ga bayi kuma mai saka ma bayi ne na'am kuma sai Allah ya tsirar da shi a haka din da shi yake sai musu wa'azi da aka tashi halakawa sai aka halakar da waɗanda ba su yi imani ba sai aka tsirar da shi da sauran waɗanda suka yi imani kuma har kullum al'adan Allah kenan idan bala'i ya zo sun manuna ji rusulana wallazi na amanu ubangiji ya ce sai mu tserar da annabawanmu mu tserar da waɗanda suka yi imani tare da annabawanmu sai a halakar da sauran waɗanda ba su yi imani ba mu al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al'umma ne mai alfarma al'umma ne mai girma a wurin Allah ubangiji ya ce wa ma kana Allah li yu'azibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'azibahum wa hum yastaghfirun ya rasulullahi al'umman gana ka saboda girman ka kuntun khairal ummati ukhrijal linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ku ne fiyayyen al'umma wadda tafi kowace al'umma to saboda girman ka a cikin ta ba za ni musu azaba ba muddin kana cikin su sannan kuma in mun dauke ka ka ku dawo wurin mu inji Allah ba za ni musu azaba ba muddin suna istighfari yanzu duniyar nan gaba daya yan ɗariƙar tijaniya ke riƙe da ita ba don yan ɗariƙa ba da duniyar ta tashi saboda su ne ke istighfari su ne ke yawan tuba wasu su yi zunubi su su zo su roki Allah gafara kuma sai Allah ya yayi saboda su wa in lam yakun man yazkurullah zalzala zalazilu sa'atan wa nada muwazin idan babu masu ambaton Allah Allah zai girgiza kasan ya sa ai tashi alkiyama amma istighfarin da tijjaniyawa ke yi da sauran bayin Allah masu yawan istighfari shi yasa har yanzu muke zaune cikin duniya abubuwan da ake aikatawa a yau an aikata waɗanda ba an aikata waɗanda ba su kai su ba a wancan zamani amma Allah ya shaye su amma yanzu babu irin sabon Allah da ba a yi dawon rububiya wannan da Fir'auna yake yi a yanzu na akwai mutane da yawa masu dawon rububiya masu kiran kansu Allah ne amma kuma kaga Allah ya bar su don suna cikin khairul ummati suna cikin fiyayyen al'umma wanda an ka raga mata saboda alfarman mai gidanmu sallallahu alaihi wasallam walim lawa izul abdi izu maliki girman bawa girman mai gidan shi Allah na jin kunyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah na jin kunyan annabi to kunyan nan zai ke tsakanin su da Allah shi duk duniya aka aiko shi ba irin annabtan kowa bane kowane ba annabi na da inda aka yi mai iyaka amma shi duk duniya aka aiko shi sannan iyakan da aka yi musu duk da haka idan ba a yi imani da su ba sai Allah ya halakar da wannan al'umma ko da ya kaɗana ne amma shi duniyan gaba ɗaya shi kaɗai ne annabinta dibi irin abubuwan da ake duniya dibi abubuwan da ake ƙasashe na duniya da daban wanda ba su yi imani ba da ƙasashen tura da sauran ƙasashe wanda yake ya kamata a ce an halakar da al'umma amma Allah ya ce ba zan halakar da su ba ba zai musu azaba ba muddin kana cikin su kuma yana cikin mu da'iman nan da zakan kayi sallah zaka yi tahiyya da zaran kayi tafiya zaka ce assalamu alayka ayyuhan nabi wannan yana cewa qul malu fasarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun ku je ku yi aiki duk inda kuke aiki na musulunci duk inda kake sallah Allah na ganin ka manzo Allah sallallahu yana ganin ka mu'minai ma za su biya wurin za su ganka to muna tare da shi kenan tunna yana ganin mu a cikin dukkan ibadan da muke yi sanan har yau manzo Allah sallallahu dukkan alhamis sai an kawo masa aikin al'ummansa liman tasumu yawan alhamis ya rasulullah yake zalika yawmun yuradu alayya a amarul ummati fa in ra'aytu ma sara min shakartullah wa ra'aytu ghayra zalika fasallahu ai rana alhamis ranan nan ne ake tattaro aiki al'umma na baki daya a kawo mu cikin kabari na nan ne zan signing in sa hannu in na ga abin da ya faranta min rai in gode ma Allah in na ga abin da bai min ba in roƙi masu gafara da Allah saboda haka kenan muna tare da shi da'iman sallallahu alaihi wasallam to Allah ba zai muna azaba ba ko muddin muna tare da shi da'iman sannan Allah ba zai muna azaba ba alƙawalin Allah ne tunna kullum muna da muna istighfari na'am
وإياك مع مكرمين وأقل آل فرعون سوء العذاب وجيه الله سيئة ما مكروا وحق لآل فرعون سوء العذاب وجيه الله سيئة ما مكروا Ubangiji sai ya kare shi daga makircin da suka shirya masa, da ya musu wa'azi ya musu wa'azi sai suka tsoratar da shi suka nuna masa cewa lalle babu shakka za su kawo ƙarshen rayuwarsa. Fir'auna ya sa jama'a a neme shi a kashe shi. Sai ya gudu sai ya bar gari ya bar Misra. Sai ya koma daji sai ya samu wani katon dutse shi wannan bawan Allah wanda shi ne wanda mahaifiyar annabi Musa ta zo ta sama ta ce ya yi mata akwati ta sa jariri ya je nemi ya tona asiri Allah ya rufe bakinsa. To shi din ne Ubangiji ke magana a kansa yanzu. To shi ne da ya musu gargadi ya musu gargadi ba su yi imani ba sai Fir'auna ya ce a ji a kashe shi gaba ɗaya. To da ya samu ya tsira sai ya koma daji sai ya samu wani katon dutse sai ya hau saman dutse yana bautan Allah. A kwana tashi sai labari ya zo wajen Fir'auna cewa lallai babu shakka mutumin nan da kan nema ka kashe. To yana daji bisa wani babban dutse yana na yana ibada. Sai Fir'auna ya tara mutane masu ƙarfi akalla za su kai mutum dubu ya ce a je a same shi a kashe shi. Ubangiji ya fawa tsehun lahu sai a cin mamakaru. sai muka kare shi daga makircin da suka shirya masa sun tunkaro dutsen suna da yawa sai Allah ya turo wani katon zaki sai zakin ya zai tsayar da su ne zakin ya farfake su gaba daya zakin ya mai da su ban samu sun kashe shi ba yana nan bisa dutsen nan yana bautar Allah har Allah ya karbi rayuwar shi wa hadda bi auni an fir'auna su al azab ubangiji ya ce su ko mutanen fir'auna sai suka cimma mummunan azaban da muka shirya musu domin daga ƙarshe ubangiji zai gaya mana da aka kare da fir'auna fir'auna nan ba abun da ba a masa ba laqad ra'aynahu ayatina kulla fakazaba wa abi ala ji'tana li turijna min nardina bi sirka ya musa wala natanaka misalin misli annabi musa yayi masa ya kawo hujjoji da yawa yayi masa wa'azi wala kana tana musa kisa ayatin bayyinatin fasal bani isra'ila ja'akum ubangiji ce mun bashi mu'jiza daban-daban na fili banda na koyi guda tara kuma duka ya zo wurin fir'auna ya zo ya nuna fir'auna su أما فرعون فكذب واستكبر هو جنود في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنود فنبذنا في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ubangiji ya ce mun nuna masa dukkan hujjojinmu wasta kabara sai girman kai huwa wa junudu da shi da rundunarsa gaba ɗaya sai suka yi girman kai wazanu annahum ilaina la raji'un fir'aun ne zaci cewa shi bai dawowa ga Allah shi Allah ba zai kama shi ba shi yasa yake cewa zaruni aqtul musa wala da urabbahu ku bari kashe musa gaba ɗaya ya kira Allah nashi tunna ya ce Allah sana da ƙarfi to ya kira Allah nashi Ubangiji ya ce to sai muka kama shi fa khaznahu wa junuduhu sai muka kama shi tare da tawagan nasu gaba daya da suka kafurce fa na bazma fi yammi sai muka watsa su cikin ruwa ubangiji shi muka natsar da su cikin ruwa fanzur kaifa kana akibatu zalimin diri karshen azzalimai wa'anda suka zalunci kansu duk mutumin da aka yi masa wa'azi da yi imani ba ya cuci kanshi domin ya yi hasarar rayuwarsa ya yi hasarar iyalansa na duniya ya yi hasarar iyalansa na lahira saboda ka shi ya cuci kansa shi wa'azi yana amfani ne ya shiga ya zauna a cikin zuciya ya yi aiki shi yasa Allah ke ga manzo Allah fa zikir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin ya rasulullahi kai wa'azi wa'azi yana amfani masu imani idan kana da imani aka gaya maka abu kaza baya da kyau ko ko Allah ya hana to kai kokari ka bar abun alif sallama cewa ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum fa'aluhu masana'antu matsala na cewa duk abin da na kore ku da shi na alkhairi to ku yi kokari ku aikata shi abin da ko na hane ku na mummunan aiki to ku bar shi shi duk abin da aka ce ka bari to ka bari idan baka bari ba fasattas kuruna da sanu za ka gani kowane ne aka yi ma wa'azi bai imani ba to karshe shi zai gani kuma zai da na sani shi kabari dama gida ne na da na sani in ka yi aikin alkhairi mai yawa in ka je kabari sai ka yi da na sani dama na nunka aiki ya fi haka nan in ka yi mummunan aiki in ka je kabari sai ka yi dama na sani da bayan aikin ba ya mutu bi kullu nafsi ba bayan hayri muqtara wa ma'abila min su'i to wadu law anna bainahu wa bainahu amadan ba'id wa yuhadhirukum Allahu nafsa ranan nan ne kowa zai ga irin abun da ya aikata idan mai kyau ne ka aikata mai kyau zai zo idan mummuna ne ka aikata mummunan ne zai zo shine Allah yake gaya mana fir'auna sai Allah ya kama su da mummunan azaba abun nan da suke shirya ma wancan bawan Allah ko wake hullahu sai Allah ya tsira da shi kuma har kullum in dai kana kan ibada ne kana kan bautan Allah duk makircin da za a shirya maka duk sharin da za a shirya maka in dai akan Allah kake to Allah zai kare ka shi yasa bayan Allah da suka tsaya akan kira zuwa ga Allah babu irin izayin da ba a yi musu babu irin cutar da ba a yi musu amma da ke suna kan hanyar Allah ne Allah ne ke gadin su Allah ne ke fake su daga suna tafiya kuma suna nasara alkawalin Allah ne duk wanda ya tsaya ma Allah sai Allah ya tsaya mishi duk wanda ya tsaya akan gaskiya to sai Allah ya taimake shi wayannan bayan Allah su baye jagororin addini na duniya shugabannin addini na duniya mutanen duniya sun yi musu ca akan cewa sai sun kawo ƙarshen su sun kawo ƙarshen sufaye ko sun kawo ƙarshen sufanci amma da yake kayan na Allah ne su kuma aikin na Allah ne su suna isar da sako ne balligu anni walau aya ko walau hadisi ku isar da sako na ko da aya ko ko ko da hadisi shi yasa duk irin abun da ake wa bayan Allah nan sai kaga Allah na kare su duk irin abun da ake musu awaqihumullahu sai Allah ya kare su kuma alƙawalin Allah ne har gobe har tashi alkiyama in dai za ka tsaya ga Allah to Allah ko zai kare ka duk abin da za a yi maka mutane ko sun wayi gari ba su son gaskiya in ka ce gaskiya za ka tafi a kai kuma shi za ka yi kira a kai to kai ne fa za a ce ba ka isa ba kuma ba za ka kai labari ba shi ko Allah sai ya ce ka kyale su hausa ana cewa wai duk wanda Allah ke ma faɗa baya faɗa yasa bayan Allah nan da yake suna tafiya ne akan gaskiya al'amarin su kullum karuwa yake al'amarin su kullum ci gaba yake misali irin Maulana Shehu Tijani radiyallahu ta'ala al'amarinsa kullum ci gaba yake maulana shi ibrahim da ya zo ya kawo faila shi ibrahim ya fara failan da shi kadai ne shi kadai ya fara failan amma failan ta game duk duniya baki daya ga duniya gaba daya babu inda babu faila yanzu saboda yana tafiya ne akan gaskiya yana kira ne zuwa ga Allah wa ummatu qalbi fihi mu an asukahum ila zibar rahimi ilahina abinda a guri na in karkato al'umman manzon Allah in karkato bayin Allah in tura su fadan Allah ha antum warakiku dama ubangiji ya gaya mana fanfihu ila Allah kowa ya gudu ya koma wurin Allah to ina zaka an ce a koma wurin Allah ina zaka ina ka sani ina Allah yake to sai ka nemi waɗanda suka san Allah sai su kama hannunka sai su sada ka da Allah to sada ka da Allah shine wai ba wai za su jawo ka ne su ce zo ga Allah ba a'a za a baka abu ne aiki za a baka wanda za ka je ka zauna ka yi aikin in ka yi aikin to aikin ne zai shahe ma zai share ma hanya aikin ne zai jagorance ka sai ya sada ka da Allah da kanka za ka sadu da Allah har ma ka gaya mutane cewa ka sadu da Allah kuma idan ka sadu da Allah abin ɗabi'unka za su zamo daban al'adunka za su zamo daban komi naka za ya zamo daban kai ka zamo na Allah Allah ya zamo naka la yazalu ahadan yataqarrabu ilayya bi kasratin nawafil hatta uhibbu wa idha babtu kuntu to ya kasance komi naka na Allah ne to waɗannan bayan Allah irin nasu aiki kenan ba wai su suna baka wani abu bane a su so suke ka kira ka sadu da Allah kuma saduwa da Allah shine muradi amma sha taqza ila rabbi sabil ubangiji ya ce duk wanda ya ga dama ya nemi hanya zuwa wurin Allah to neman hanyar nan zuwa wurin Allah sai ka sadu irin wayannan bayan Allah su za su jawo ka su fara ka da Allah to kuma idan kana kan wannan hanya na kwarai din na gaskiya to duk irin abun da za a yi maka da masu kuɗi ne da masu mulki ne da waye a karya ka ba za a iya karya ka ba domin Allah shi ya kafa ka kuma shi Allah shi zai fake ka sai daga abu na tafiya abu na tafiya har ya gaba duk inda ake bukata na'am
النار يوردون عليها غدوا وعشيا النار يوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب النار يؤردون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وبنجي يتي النار يؤردون عليها mutanen fir'auna da ba su yi imani ba tare da shi fir'auna ba su yi imani ba to shi an halakar da su fir'auna yana cikin daulansa fir'auna ya yi mulki fir'auna ya ji daɗi Allah ya lamunce ma fir'auna komi kamar da muka yi bayani kwanaki fir'auna a cikin kwana arba'in ya kai bayan gari sau ɗaya ne fir'auna ya samu wajen shekara ɗari hudu ko ciwon kai bai taɓa yi ba abun na da ban mamaki saboda Allah ya ba fir'auna duk abin da yake so to amma daga ƙarshe malaika jibrilu ya zo ya same shi a ɗaki sai ya yi masa tambaya ya zo da siga irin na mutum sai ce masa na zo yi maka tambaya ya ce mine ne ya ce mutum ne ka yi masa baiwa ka yi masa ni'ima ka yi masa abubuwa masu yawa sai zo ya butulce maka kana ganin ranka da in kai ne me za ka yi masa ya ce ni ne zan kama shi ne in nutsar da shi a cikin ruwa in ji shi fir'auna malaika jirul ne ke masa tambaya sai ba da hukuncin cewa shi zai kama mai shi ya nutsar da shi a cikin ruwa sai jibril ya ce rubuta takarda ka bani rubuce ka yi sainin ka sa hannu sai ya ɗauko takarda da kansa sai ya rubuta ni fir'auna in nema mutum ni'ima ne masa abubuwa kaza kaza kaza in ya butulce zan kama shi nutsar da shi a cikin ruwa da ya gama rubuta takardan shi bai san jibrilu mala'ika bane don ya zama da siffar mutum da ya gama rubuta takardan sai ya ɗauki takarda ya ba mala'ika jibrilu jibrilu sai ya koma ranar da za a halakar da fir'auna da ya zo fir'aunan nan fa ba karamin mutum bane fa haɗa bibi ne na ƙarshe dokin da yake bisa dokin na ganin bala'i da aka zo inda za a halakar da shi dokin ya ki shiga ruwan sun zo da tawaga da yawa sun kusan su miliyan ya kusan miliyan tawagarsa suka biyo annabi musa amma na ga musa ina madaraku ne ce kalla ina ma'i rabbi sa ya haji ai ina tare da allah ubangiji na zai shirya gani wa auhayna ila musa an nirbi asakal bahara muka ga mana musa sasan danka ka bugi ruwan to shine hanyoyin suka bude hanya goma sha biyu bani isra'ila wayanda suka yi iman da annabi musa suka shiga ruwa suka ketara ga su can ganga ga fir'auna ya kawo da tawagarsa mutane masu yawa bisa dawakai kuma kowa da makaminsa a biya ne Musa kuma fir'aunan nan shi ke gaba ana biye da shi to da aka zo inda za a shiga ruwan dokin yana ganin bala'i sai dokin ya ki shiga ruwa fir'auna yayi yayi sai doki ya ki shiga ruwa yayi yayi doki ya ki shiga ruwa sai jibrilu malaika jibrilu ya je ya dauko godiya daga aljanna godiya mace sai ya kawo sai ya shiga gaban dokin yana shiga gaban dokin da dokin ya gama ci gabansa sai ya bita sai suka shiga ruwa fir'auna ya shiga tawagan fir'auna suka shiga sun kai tsakiyar ruwa sai ubangiji ya ce ruwan ya shahi to ruwan ya zo zai shahe shine a nan ne yake so ya yi imani har yake cewa la ilaha illallazi amana bihi banu isra'ila na yi imani da ubangijin da bani isra'ila suka yi imani da shi kaga bai san yace ya yi imani da Allah ba saboda lokaci Allah bai yarda ba a nan ne jibril ya ɗauko takaddan da shi ya rubuta cewa in mutum ne mai ni'ima ya mai butulci zan nutsar da shi sai malaika jibril ya nuna masa takaddan ka takaddan da ka rubuta ga irin hukuncin da kace za ka yi to irin hukunci ne za a yi ma sai jibril ya ce al'ana qad asaita kunta minal mufsidin a yanzu ne zaka yi imani bayan ka yi fanna ka kasance cikin masu fanna sai aka halakar da shi Allah ce fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya a yau za mu cerar da kai da kai da gangan jikinka don ka zama hujja ga mutanen baya ya ku zama hujja ana na ana tarihin sa tun ranar da aka sauke alqur'ani ake tarihin fir'auna ba za a fasa tarihin su na sai tashi alkiyama muddin akwai duniya to muddin ku akwai alqur'ani kuma kullu aka bude alqur'ani sai an yi tarihin fir'auna kuma gawansa na nan a jamisar gidan tarihi har yanzu in ka je za a nuna maka sunan sarakunan da aka yi da fir'aunanin na da yawa za a ce ga fir'auna ga fir'auna in ka ce fir'auna Musa za a ce ga fir'auna Musa sanan gidansa yana nan kaman da yake na tarihi an bar gidan matsayin tarihi saboda ka fir'auna da bai imani ba Allah ce sai muka halakar da shi da shi da tawagansa annaru yuraduna alaiha guduwan wa ashirin ubangiji ya ce sanan kuma wuta ake gitta musu shi dare da rana idan mutum ya mutu yana kafiri ko ya mutu yana cikin waɗanda za a wa azaba alkiyama ba wai ana sa shi wuta bane a ba a sawa wuta shi shiga wuta a dawwama wuta sai an yi hisabi ai inna la laysa bil zallami lil abid ubangiji ba mai zaluntan bayi bane la zulma mithqala zarra ubangiji bai zalunta ko da ƙwayan zarra ba za a saka wuta ba don ka mutu kana kafiri yanzu ko ka mutu kana mai sabo a'a ana bijiro da su ga wutan da safe a bijiro da su da yamma a bijiro da su wa yawma taqumu sa'atun adkilu ala fir'auna ashadul azab to ranan da za a tada alkiyama aka yi tashi alkiyama to ranan ne za a yi hisabi in an gama hisabi sai a ce to a shigar da fir'auna da tawagansa mummunan sakamako wa asba'u fi hadhihi dunya la'ana wa yawma alkiyamati hum min al-maqbuhin ubangiji ya ce a nan duniya mun tsine masa da shi da tawagansa sanan ranar kiyama suna cikin wa'annan za ma mummunan azaba daga ƙarshe Allah ce fanzur kai fa kana akibatu zalimi dibi ƙarshen sakamakon wa'annan suka zalunci kansu dibi ƙarshen fir'auna din duk da mulkin nasa duk da ikon nasa duk da abun da yake ji da irin lafiyar da Allah ya bashi din ya aka kare ga da aka kare sanan mu'jiza ba irin wanda annabi Musa bai nuna masa ba ranan da ya gaya ma annabi Musa ya ce ka sanya ranar da za mu zo mu yi taro da mu da kai mu kawo irin namu masu siri a ji ta na bisir ka tujam na na bisir ka ya musu falan na ce naka bisir musli fa ja'al bainana wa bainaka mau'idan lan nukhlifu nal wala anta makana kulli ka sanya ranar da za mu zo mu haɗu kowa ya kawo nashi siri kuma ranar da aka zo aka fir'auna ya sa ranar din ranar sallar su aka zo aka haɗu kowa zo da sihirinsa fir'auna ya kawo masu sihiri kala kala annabi Musa ya zo da annabi Haruna su biyu suka zo da suka zo sai Musa fara ya ce a kuma ku fara sai suka ce to bari mu fara to da suka fara sai suka dinga jefa sihirin su wurin akwai wanda in ya jefa nashi sihiri sai wurin yayi tuhu shi yasa Allah ya ce wa dunna zaka fi janabika tahajju bayda min ghairi su'i an riga an bashi wannan duk abin da zai faru ne Allah ya riga ya shirya shi saboda ka an riga an bashi haske a hannunsa akwai wanda in ya jefa nashi sai wurin ya cika da macizai gaba ɗaya macizai ne akwai wanda ya jefa nashi sai wurin ya cika da zakukuka kowa ya kawo irin nashi sihiri bayan an gama Musa jefa naka alai Musa sallama fa alkil asaw sai jefa sandansa fa iya zahiya su ubanu mubin ubangiji ya ce sai sandan ya zama maciji gudan kato fir'auna yana zaune kan gadon mulki an kewaye shi mutane da suka ga macijin ya zama maciji duk abin da aka saki a fili na maciji alhaji musa ya haɗe kuma sanda ne fa wa ma kika biya mini ka ya musa ne sandan na nashi ne da yake rikawa to amma da ya saki sandan sai saki sanda ya zama maciji kato sai ya dinga haɗe abubuwan da aka jefa wurin ya haɗe macizan da ke wurin ya haɗe zakukukan da ke wurin ya haɗe duk wani sihiri da aka yi wurin da ya tashi sai ya buɗe baki malamai sun ce da ya buɗe baki daga wannan leko zuwa wancan leko zira'i sittin ne tsawonsa zira'i sittin to da ya bude baki sai fir'auna da kansa ya firgita a ranar nan mutane suka yi kiri aka dinga gudu aka dinga bankan juna a mutu mutum dubu ashirin da biyar suka mutu a ranar wurin kiri kawai mutum dubu ashirin da biyar fir'auna yakan yi bayan gari ne su ɗaya a cikin kwana arba'in amma ranar nan ya yi bayan gari su arba'in saboda firgita so arba'in ya yi bayan gari saboda ya firgita ya ga tashi hankali fili to kai da kake cewa zaruniya ka tunu saule da urabahu kai da kace a bari ka kashe Musa Musa ya kira Allahnsa ba Allah ma ya zo ba ba mala'ika ya zo ba maciji karami daga cikin halittan Allah amma ga Fir'aun hankalinsa ya tashi yana Musa ka musandanka Musa ka musandanka kai mutane na ta gudu kowa ana ta kokarin a ga an bar wuri a nan musa salama ya zo ya sa hannunsa cikin bakin macijin sai maciji ya koma sanda dama sanda ne sai ya kafa sandansa kaga hujja fili aya fili an ka an nuna fir'auna shi yasa ubangiji ya ce wal kad arainahu ayatina kullaha fakazaba wa'adi mun nuna masa ayoyin da duk ya kamata mun nuna masa duka irin mu'jizan da ya kamata amma kazzaba ya karyata wa'azi kuma ya ki imani ya ki yadda shi yasa ranar da za a halakar da shi da ya nemi yayi kalma din jibril ya ce masa al'ana wa kad asaita wa kunta min al a yanzu bayan kayi banna ka kasance cikin masu banna menene ba a nuna maka ba wani hujja ne ba a nuna maka ba yanzu suna an halaka shi da shi da tawagansa gaba daya suna barzau ba su isa lahira ba lahira sai ranar tashi alkiyama amma suna barzau to yu'raduna alaiha guduwan wa ashiyan annaru kenan ana bijirar da su ga wuta da safe a bijirar da su da yamma a bijirar da su kuma dukkan kowane ne ya mutu akan kafirci haka za a yi masa kusanan kuma duk wanda ya mutu yana sabo in dai bai tuba ba bisa kaba'ira ne Allah yana gafarta kowane irin zunubi in ya ga dama amma idan Allah ya ga dama sai ya kama ka da laifi guda sai ya maka azaba akwai wanda shi wurin mutuwa nan ne za a yi masa azaba azaban da aka yi masa kafin a fidda rai ya zama kafara an yahi masa akwai wanda wurin jinyar rashin lafiyan da yake yi nan ne za a yi masa kafara kafin ya gama rashin lafiya mazar sallama cewa mumini yakan kwanta ciyo ya zama to kafara gare shi tsawon ciwonsa tsawon rashin lafiyarsa ana karkare masa zunubansa ne a nan sun ya ce wani ma ranar da zunubin ya kare zanen za a karɓi rayuwarsa an ga an karkare zunubin an yahe masa turannin za a karɓi rayuwarsa to amma wani sai ya zo wurin mutuwa a nan ne za a yi masa azaban da za a karkare masa zunubi wani sai ya zo cikin kabari a nan ne za a yi masa azaban da za a karkare masa zunubi akwai bawan Allah da ya shiga kabari aka kama shi da laifi kuma Allah ya ce a yi masa bulala ɗari aka yi masa bulala ɗari a cikin kabari kuma an yahe masa to kowa da irin azaban da ake masa to amma mutumin da ya mutu bisa kafirci shi alƙawalin Allah ne ba zai yafe ba kafirci nan shine haɗa Allah da wani a rububiya a bauta ka haɗa Allah da wani kowa ya sani ba a yi ma kowa sallah sai Allah kowa ya sani ba a yi ma kowa azumi sai Allah kowa ya sani duk mutumin da yace zan je aikin hajji to don Allah zai je kuma Allah zai wa hajji idan ka fita zakka ka bada wannan kowa san aiki ne na Allah wannan shine ɗayan su in ka ce ka yi ma wani irin sa to ka bauta ba mai shi misali ka ce za ka yi mutum sallah ko ka ce ka ɗauki mutum shine Allahnka ko ko ka sassaƙo wani itace ko wani abu ka zo ka aje abin nan kana ganin shi ke umfanar da kai abin nan shi zai cece ka ranar tashi alkiyama to wannan shi ake kira bautan wani abu kuma shi ne shirka amma ba neman albarka ba shi neman albarka daban sannan annabi ya umarni a nemi albarka a bi bayan Allah a nemi albarka kamar shahunai kenan ana bin shahunai bayan Allah ne suna da albarka domin kai da gani ne albarka ka sani to sai a bi su sai a samu albarka a wajensu wanda su ma suka kasance kai ma sai ka kasance idan ka zauna da su irin ɗabi'unsu zai zama ɗabi'unka irin ayyukansu zai zama irin ayyukanka wa idza sahala illahu unasan li sa'idi fa inna musu dawo man jalisa sa'idan yas'ada duk wanda ya zauna da mai arziki shi ma zai arziki kuma idan ka zuwa mace mai arziki kowa ma sai ya arziki shi yasa ake bin bayin Allah amma ba bauta musu ake ba ba wanda ake bauta ma cikin bayin Allah gaba ɗayan su ba a bauta ma shehu Usman bin Fodiyo, ba a bauta ma shehu Ibrahim Inyas, ba a bauta ma Maulana shehu Tijani radiyallahu ta'ala anhu. Amma an abin su kuma ana neman albarkar su. Sun shaɗa hanya, sun shaɗa hanya kuma ana bin hanya. Kuma duk wanda ya shiga hanyar su ya tsira. Duk wanda ya bi hanya ɗaya daga cikin su ya tsira. Yau mu taƙo musa'atu wa yau mu taƙo musa'atu adbilu ala sarawuna shaɗu azab. Ubangiji ya ce ranar da za mu tada alkiyama wa an darhu yaman nazifatin idal qulubu nadal hanajir kazimi ranar nan kenan guda daya mai wahala al yawma tujzi kullu nafsin ma kasabat la zulma yawma inna la tadu bil hisab dan za mu saka ma kowane rayuwa da abin da ya aikata to wannan ranan shine ranar tashi alkiyama yawma taqumu sa'atu ranar za ta tada alkiyama ranan ne za a yi hisabi to idan aka yi hisabi aka gama atkulu ala fir'aun ashadul azab a shigar da su cikin azaba mafi tsanani tun an ga ai musu gargadi wa ma kunna mu'azzibi ma hatta na asar rasul ubangiji ya ce ba za mu yi azaba ba har sai mun aiko mai wa'azi idan an zo an yi wa'azi idan an ji wa'azin an yi aiki to an tsira idan ba a yadda ba ba a yi aiki da wa'azin ba to shine azaba zai sauka idan azaban bai sauka a nan duniya ba azaban zai sauka a lahira manzo sallallahu shine shugaban dukkan annabawa shine annabin da ba taɓa yin annabi kamar shi ba shi ma ya zo ya yi gargaɗi ya yi gargaɗi wa'anda suka yi imani a zamaninsa dukkansu sun tsira wa'anda ba su yi imani ba azaban ya fara saukan musu a nan duniya domin ya je badar ya kakashe su da yawa ya je uhudu ya kakashe su da yawa ya je haibara ya kakashe su da yawa duk inda ya yaki sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya bashi nasara sai ya kashe kafirai to fa na kenan wannan abun gashi daga nan za ku fara gani irin abubuwan da za mu nuna muku kafin ku ji alkiyama sannan idan aka ji alkiyama ranar da aka busa kaho aka yi tashi alkiyama to duk abun da ake faɗi na alkiyama ya tabbata amma malamai suna cewa man mata karkamar kiyamatu duk wanda ya mutu to fa alkiyama ya tsaya gare shi domin idan aka yi maganar wuta aka yi maganar aljanna aka yi maganar mala'iku da duk abun da ake gani lahira idan ka mutu dukkan su sai ka gan su idan mutum zai mutu azra'ilu zai zo azra'ilu nan mala'ika ne ba yadda za a iya karɓi rayuwanka sai ka gan shi ido da ido uruku ko da baka iya magana lokacin nan baka iya komi amma sai kaga azra'ilu sannan azra'ilu zai karɓi rai kaga ka fara ganin mala'ika sannan idan ka je cikin kabarinka sai ka ga mala'ika guda biyu munkarun da nakiri masu tambaya za su zo su same ka a cikin kabarinka za su yi maka tambaya to a nan cikin kabarin in kai dan aljanna ne an maka tambaya an ka dace ka ba da amsa yadda ake so yusabitu Allahu alladhina amanu bi qawli sabit shi ma sai Allah ya yarda in ka zo da kyakkyawan kalma shine la ilaha illallah to da shi zaka tashi cikin kabarinka shi yasa ake so kowa ya yawaita la ilaha illallah manzara da cewa man ahabba shay'an aksara min zikri duk wanda ke son abu to yana yawaita ambaton abin ne idan kana yawan la ilaha illallah sai la ilaha ta zama jinin jikinka ya zama ruwan jikinka ka saba da shi ya saba da kai to shikenan lokacin da ake bukatar la ilaha illallah da kansa zai zo ba sai an je neman shi ba annabi sallallahu alaihi cewa kowa yawaita la ilaha illallah jaddidu imanikum bi qawli la ilaha illallah mazala ya cewa kowa ya sabunta imaninsa da yawan la ilaha illallah shin kan la ilaha nan ba na yan dariƙa bane na kowa da kowa ne mutane ba su yi ne sai yan dariƙa suka karba suka mai da abun kayan su kuma su ke yi sun fi kowa yin la ilaha illallah to la ilaha illallah ana so kowa mai yi shi da yawa domin annabi ya ce yana jaddada imani sanan shi ne ake bukata cikin kabari na yusabitu Allahu alladhina amanu bi qawli sabitin to la ilaha illallah ke nema idan ka zo da la ilaha illallah komai yayi kafira annabi yana cewa man kana ahiru kalamin fi duniya la ilaha illallah wajaba lahu aljannata duk mutumin da zancen shi na karshe a duniya ya kare da la ilaha illallah to aljanna ta wajaba gare shi to la ilaha illallah nan fa bai yiwa a ce ba ka yin sa sai ranin da zaka mutu ka neme shi ka kamo shi bai yiwa gashi zaka mutu kuma lokacin da kake so kai la ilaha illallah la ilaha illallah bai yiwa amma in ka saba da la ilaha illallah to wannan ba wai da mutuwa ba ko ba mutuwa ko da mutuwa kai ka riga ka saba da la ilaha to lokacin da duk mutuwa ta zo la ilaha za ta zo da kanka za ta zo da kanka to haka ake so kowa ya kokari ya saba da la ilaha adkilu ala fir'auna ashadul azab ubangiji ya ce to ranar tashi alkiyama za mu ba da umarni a mutanen fir'auna gaba daya su sa su cikin mummunan azaba kuma duk wanda za a sa wuta ta ce ku zuhu fagulu summa jahimu sallu ku kama shi ku daddaure shi sannan ku jefa shi a cikin wuta
وإذ يتهاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النير وإذ يتهاجون في النار فيقول الضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النير وإذ يتهاجون في النار ubangiji ya ce in sun shiga wuta to anan kuma za a kuma ana gardama nan za a kuma ana gardama ina zalika alhaqqun takasum ahlul layl ubangiji yace gaskiya ne jayen na dan wuta waɗanda suka zo cikin wuta daga ƙarshe sun iske gumagumai waɗanda suka iske a cikin wuta dama a nan da aka yi musu wa'azi sai su ce bal nabbi'u ma wajanna alaihi aba'ana aw lakana aba'ahum la alamuna shay'an wala yatadun in aka ce ku zo ku bi Allah ku zo ku bi manzon Allah ku zo ku bi annabi ku zai bal nabbi'u ma wajanna alaihi aba'ana a mu za mu bi abin da muka iske iyaye da kakanni suna bi gargajiyan gidanmu shi za mu bi to tunda sun bi abin da iyaye da kakanni ke bi na kafirci sai suka iyayen suka kare a kafirci su ma yayan suka zo suka kare a kafirci a karatun wani shekaran jiya na yi bayani na ce annabawa suna gadon annabta aka samu ‘ya'yan annabawa su zamo annabawa min mafi yawan zuriya annabi ibrahim annabawa ne ubangiji ya gaya muna wa min zuriyati dawud wa sulaiman wa ayyub wa yusuf wa musa wa haruna wa kazalika lil mursalin wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyasu kullu min as-salihin wa isma'ila wa yasa wa yunus wa lut wa kullu fadana ala alamin kaga duk zuri'an shi annabawa ne za ka samu wannan annabi dan wannan annabi ne wani kaji akun yusuf bin qablu bil bayyinati ai jikan annabi yusuf ne dan a faransim ne kuma kaga shi ma ya gaji annabi wani sa sulaimanu dawud wa kana yayyuna su ulimna ma fi qatayni annabi sulaimana ya gaji annabi dawuda annabta ya gada to ana ƴaƴan annabawa mafi yawa sukan kasance annabawa ne ƴaƴan waliyai mafi yawa sukan kasance waliyai ne ƴaƴan malamai mafi yawa sukan kasance malamai ne haka nan ƴaƴan kafirai mafi yawa 'ya'yan kafirai su ma sai su kasance kafirai sai uwayen su tafi a kafirci sai 'ya'yan su tafi a kafirci duk sai a mutu gaba ɗaya a kafirci to irin haka ne ya faru ga su su dukkan su sun mutu a kafirci an zo alkiyama abin ya bayy- ya saba ma abun da su suke nufi an ce musu a'a abin nan da suke bauta ma shine gaskiya ko hanyar nan da suke bisa shine gaskiya an zo alkiyama an iske akwai sabani ga gaskiyan nan hannun dama su kuma sun bi hannu hagu kaga ce da shi kenan dukkan su a sa su cikin wuta da wa'ancan na farko da suka asasa hanyar da wa'anga da suka shiga hanyar dukkan su yan wuta ne to an zo an sa su cikin wuta to sai gardama ya barke tsakanin su manzon na cewa man sanna sanatan hasna falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmiddin wa man sanna sanatan sayyi'a falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yawmiddin duk wanda ya kirkiro kyakkyawan hanya wanda ake bi a sadu da Allah a sadu da manzon Allah yana da sakamakon shi na kirkiro wannan hanya da duk wani wanda ya shiga hanyar in ya yi irin aikin to shi ma za a ba shi ladan shi har tashi alkiyama misali irin wa'annan waliyai da muke magana masu ɗariƙu da suka zo suka shata ɗariƙu irin su shan kadir jelani wanda maulamu shau usman bin fodiyo ke kan ɗariƙansa irin su maulana shau tijani wanda maulamu shau ibrahim ke kan ɗariƙansa irin su shazili irin su gazzali irin su rufa'i irin su ahmadu badawi irin su ibrahim hawasi irin su aliyu dakaki irin su ma'aruful karhi irin da su dukkan su manya manya ne dukkan su kuma kowa da ɗariƙansa kuma dukkan su jikokin manzon Allah ne su ne annabi yake nuni gare su yana ce ahalul baiti kasafinati nuh man ta'allaqa bihim naja iyalin gidana kamar jirgin annabi nuhu ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake faɗi haka kuma Allah ya gaya mana shin kan annabin nan wa ma arsalnaka ne illa rahmatul alamin ya rasulullahi ba mu aiko ka ba sai don ka zama rahama ga dukkan halitta ka tsamo dukkan halitta daga halaka zuwa shari'a kuma duk wanda ya bi manzo Allah ya tsira wanda ko ya saba manzo Allah ya halaka man yudi ar-rasula faqad ata Allah duk wanda bi manzo Allah to shi ya bi Allah to manzo Allah sallama ya zama rahama a duniya gaba daya ya zama rahama a lahira gaba daya to annabi sallama zai intikali min ad-dari ila ad-dari zai tashi daga wani gida ya koma wani gida shine zai bar duniyan nan da muke ganin sa fili zai koma cikin barzahu ya koma cikin barzahu to shine rahama a duniya mu nan yanzu ba mu riske shi ba ba mu zamani da shi ba to kuma shi ne annabi mu da aka aiko muna saboda haka shi ko sai kafa jikokinsa wani na kafa ka kai ma na kafa ka kai ma na kafa ka sai ya gaya wa duniya baki daya yake kun ga jikoki na kamar jirgin annabi nuhu ne ahlul baiti kafafi na tinu kamar jirgin annabi nuhu ne duk wanda ya rataye da su ya tsira ranar da aka yi tufana aka halakar da duniya baki daya mutum daya bai tsira ba sai wanda ya shiga jirgin annabi nuhu duk wanda bai cikin jirgin annabi nuhu babu shi babu zuriyarsa a duniya Allah ya shaye duniya gaba ɗaya. To shi sa yake gaya wa duniya cewa to iyalan gidana a yau su ne jirgin annabi Nuhu. Duk wanda ke so ya tsira sai ya shiga jirgin su. Dole ka samu jirgin mutum ɗaya daga cikin su ka shiga. Ubangiji ya ce falyoma na bi kullu unasin bi imami. Ranar da za mu kira kowa da jagoransa. Za mu kira kowa da shugabansa direbobin jirgin kenan. In baka shiga jirgin ma ba za ka tsira ba. Domin a yau bala'i na zuba ne kamar ruwan sama. Kowane irin sabon Allah. yana zuba ne kamar ruwan sama sai ka shiga jirgin wa'annan bayan Allah to shi ne za ka samu katsira su ke da magani rashin lafiya ko in ya sami mutum ana kokari ne a kai wurin doctor sai an kai wurin doctor shi zai san cewa me ya ciyo fi qulubil bardun fa zadahum Allah barda kowane dan adam yana da matsala a cikin zuciyar kan labarra na qulubu zukuta ta riga ta yi tsatsa ta samu matsala to sai an ji an samu wanda ya san maganin ciwon a samu magani a wurinsa to shi yasa rasu yake cewa ga jikoki na nan dukkan su likitoci ne na rayuwa likitoci ne na zuciya jirage ne na tsira duk wanda ya kama su za su wanke zuciyarsa za su fidda cutar da ke cikin zuciyarsa duk wanda ya kama su za su sa shi a cikin jirgin su kuma zai tsira to wannan su ɗai ne ake bi a yau a tsira in ba su ka ba baka da hanyar da zaka tsira don baka da abun da kake yanzu muka gawo magana akan la ilaha illallah cewa sai ta zama cikin jinin jikinka ya zama ruwan jikinka sanan za ka samu furta shi ranar da kake bidansa manzon sun salama a ni wani aisha ta ce ma ta raka rasulun la ilallah qattun ta ce manzon Allah bai taba barin la ilaha illallah ba jiddin za ka samu harshen sa yana la ilaha illallah da'iman harshen sa na la ilaha illallah to kowane mahaluki shi ma haka ake so ya zama saboda wannan rana ranar da Allah ke cewa shigar da mutane fir'auna cikin wuta ranar da Allah ce ga su sun zo sun shiga wuta suna jayya wai za ta tura filleri fa ya kulu du'a fa allazina takbaru inna kunna lakum tabba'an fal antum mughruna anna nasiba minan nar wa inna suka shigo daga baya sai suka ce man manyan to mu fa ku muka bi to kaga kenan to yanzu ga harkar wanda zaka yi mu fa ku muka biyo inna lakum tabba'an mu mun bi ku ne mu ba mu sani ba hanyar na da kyau hanyar baya da kyau mu je mun biyo ku kuma mun zo mun iske hanyar baya da kyau to daga nan kafin ka tafi ka zauna ka dibi wanda za ka bi shin wanda za ka bin nan kan wani hanya ɗora ka misali yanzu mutum ne ya kira ka ya ce wani zo sai ka zo sai ce ina so da safe in kayi sallah kai istighfari ɗari ina so ka yi salati annabi ɗari ina so ka yi la ilaha ɗari ka ji sai ka ce na ji sai ce kuma ina so in ƙara maka ka ce na'am in kayi sallar la'asar kai istighfari ɗari ka yi salati annabi ɗari ka yi la ilaha ɗari ka ji sai ka ce na ji na gode ka juya ka ba da baya akwai wani mutum zaune hannun hagunsa sai ce zo sai ka zo me mutumin ne gaya maka ya ce in istighfari ɗari in salati annabi ɗari in la ilaha ɗari bayan sallah asuba in istighfari ɗari in salati annabi ɗari in la ilaha ɗari bayan la'asar sai ce kada kai kada kai saboda shi kawai kada kai ai annabi bai ba je ka abinka shin to da wannan da ya ce kai da wannan da ya ce kada kai wa ɗora ka kan hanya wanda ya ce ka yi shi ya ɗora ka kan hanya shi wanda ya ce kada ka yi ɗin na ai ya halakar da kai ne to don haka wanda ya ce ka yi shi ne za ka bi in ka bi shi sai ka tsira in ka bi wannan da ya ce baya da kyau to shi ne ya ta hajju na finnairi in kuka shiga wuta tare sai a je ana jayayya ai na so in bi wane a ai kai ka ce kada in bi shi yanzu da na bi shi da na tsira ga wanda suka bi da sun tsira shi kuma da ya ce kada ka bi shi ne ba ka ai na ɗora ka bai ɗora ka kan tafarki ma daidaici ba saboda haka kowa ya kokari ya san irin jagoran addinin da zai bi tun kafin a je ranar gardama kuma gardaman nan a cikin wuta ake yin safa a kabari babu gardama don kowa shi kadai ne in ka mutu yanzu a jabin da kai kadai ne baka ganin kowa in an tashi alkiyama kuma ka tashi zaka je wajen hisabi Allah ya ce fala tasma'u illa hamsa baka jin matsin komai kafafuwa kawai kake ji yana tafiya la ya takallamuna ba ni magana kaga nan ba ba a magana kabari ma baka da abokin magana sannan idan aka zo wajen siradi ana kokari a ketare siradi ne ba wanda zai magana kowa ta kan shi yake nafsi nafsi ne idan an ketare siradi an je wajen hisabi kowa na nan ne cikin fargaba babu mai magana sai wanda ya tabbatar da ya tsira amma mu ce kitabu biya ninin fa sofa yuhasibu hisaban yasira to duk wanda aka bani tashi bi tashi ka hannun dama ya tabbatar da hisabinsa mai sauki ne ko koma an gafarta mishi to wannan shi ne zai samu bakin da zai magana amma sauran wurarrakin nan ba a magana a kabari ba magana a tafiya wani isra'i ba magana a wajen hisabi ba magana sai an shiga wuta idan aka kai su wuta shine suke samun daman su je suna jayayya wallahi da ma ba mu ba ni ba ni ma da ban biwa ni ba na ma takhassu fulana khalilan da ban riki wani ba fa da ni an zikiri ba da irja'ani gashi shi hana ni in karanta dariƙa gashi shi hana ni in istighfari na azan malami ne na azan masani ne na azan mutumin kirki ne ashe kan bata yake tafiya ashe kan banna yake tafiya ya hana ni in istighfari ya hana ni in salati annabi ya hana ni in la ilaha illallah abu tabbata umfana ba bin bai umfana ba to gaba daya an tarkato su an sa cikin wuta sai suka koma suna jayya ubangiji kuma ya ce inna zalika la haqqun tahasunu ahlun nar ubangiji ya ce kuma jayayya na nasu gaskiya ne wajibi ne sai an yi shi mun bi kun lakun tabba'an fal antum mugunna anna nasiba min an-nar yanzu kuna da wani amfani da za ku yi mana a nan cikin wuta yadda abin zai muna sauki ina maganar sauki a cikin wutar ai babu takunu ma'akuluhum wa masharabahum hum al-basar ita wuta ita ce za ta kasance wurin zama wurin ci wurin sha nan ne za a yi komai da komai shi yasa manzon su salama yana hudu ba kan bari ya ce Allah ya aiko ni gare ku baki daya sannan babban muku komi ba da Allah ya aiko ni sai da na gaya muku dukkan abun da aka so a gaya ma halitta baki daya manzon sa ya isa da sako ya nuna mana halal ya nuna mana haram abinda ubangiji ya hana abu 25 ne ubangiji ya kamo sunansu a cikin alkur'ani ya gaya mana kada ku aikata kaza kada ku aikata kaza kada ku aikata kaza wani abun ma da alkurani bai ambace shi ba manzon sallallahu alaihi ya yi muna bayani a kansa cewa abu kaza baya da kyau abu kaza baya da kyau komai na annabta na sakon da Allah ya dora masa ya isa da sako amma yana cewa hal balagtu na isa da sako aka ce na'am ya rasulullahi ai ka isa da sako duk abu nake so ka faɗi to tunda ko ya faɗi komai da komai yau da za ka je alkiyama me yasa baka bi ba baka da hujja domin ubangiji ya ce mun aika annabawa ko ina wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasula a cikin kowace al'umma mun aika mata annabi sanan kowace al'umma tana da mai wa'azi da irin yarensa wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qawli illa bi lisani qawli sanan idan mai annabin ya wuce to wa'anda za su biyo baya da yarensa ne manzo sallallahu alaihi ba bahaushe bane saƙon da Allah ya aiko shi da shi shine alƙur'ani alƙur'anin nan larabci ne ƙur'anin ne arabiyyan bi qawmi alam bi qawmi yu'minun to ƙur'ani nan ba larabe ne to amma ga shi yanzu mu muna fassara shi da harshen Hausa idan baka jin larabci to ka ji shi muna gaya maka shi da Hausa saƙo ya iso gare ka idan wani yare kake wani kabila ne a cikin kabilan ku akwai wanda ya fassara alƙur'ani da Hausa sako ya isa gare ka to tunna an isa da sakon baki daya kowa duk duniya gaba daya ya samu da sakon manzon Allah ba inda sakon nan bai kai ba ya ce wa zuyat alayya al-ardu kullaha fa ra'aytu masharika wa maghribaha fa sayablagu dini ma zuwiya alayya yace an nade min duniya baki daya naga farkon ta naga karshen ta kuma addini na zai game duniyan nan baki daya daga farko har karshe kuma addini ya game babu kasar da ba kiran sallah babu ƙasar da za a ce ba azumin ramadana ko ya aka yi cikin ƙasar sai an samu ko da mutane kaɗan ne wanda ke wannan addinin musulunci to kenan musulunci ya gama duk duniya baki ɗaya sanan duk abun da ke da kyau an yi maka bayani a wurin wa'azi an yi magaya maka abun da ke da kyau kenan fa man sha'a falyumin wa man sha'a falyakafu duk wanda ya ga dama yanzu to yayi imani ne duk wanda ya ga dama to ya butulce amma in ka yi imani to sakamakon ka na nan in kuma ka butulce to sakamakon ka nan to in ku an shiga inda ba ya da kyau to sai fa an koma ana jayayya da wayanda suka gabata hal guruna an nana siba minan nar ko akwai wani abu da za ku umfanar muna da shi da za mu samu sauki a cikin wannan wuta azaba ta yawa tsananin ya yawa da wani za su ji da wutan za su ji ko da kishin ruwan suke fama ko da yunwan suke fama ko da waɗannan ƙananan halittu akwai macizai akwai kunamu akwai abubuwa dai a cikin wuta wanne ne za su yi da shi shi yasa suke ta kuwa suke ta kuwa ya Allah suka yi ta kiran Allah suka yi ta kiran ƴan wuta suna ta kiran Allah shekara dubu Allah bai tanka musu ba sannan Allah ya ce malaku ku tambaye su me suke so ubangiji wahala ta kai wahala ubangiji a mai da mu duniya idan aka mai da mu duniya za mu yi kyakkyawan aiki Allah ce walau ruddu la'adu liman kun anhu wa innahum lakazibun ƙarya suke ko da mun mai da su duniya sai sun sake aikata irin wannan kafirci ba gaskiya bane abin da suke faɗi ƙarya ne saboda ubangiji ya riga ya taushe zuciyar ya hana a yi imani in ya ga dama sai a yi imani wa mana arada Allah an yahdiyahu ya shara sadar lil islam idan Allah na so ya shirar da bawa to sai ya bude kirji ya bude zuciyar sai sa imani idan ko ya so ya batar da bawa faja'alna ala qulubihim akinatan yaqwa fi adani wa qara ubangiji ce sai mu toshe kunne sai mu toshe zuciya wa iya kullu ayatin la yu'min biha to ko da bawa ya ga kowane irin aya ba zai imani da shi ba to gashi yanzu rashin imani ya cuta musu wanda ke da'awan rububiyan cewa shi Allah ne da su da suke bin sa da duk abun da ake yi an waye gari an koma lahira an zo lahira an waye gari Allah ya ce asilu ala fir'auna shadul azab ku shigar da fir'auna da tawakkalsa cikin mummunan azaba kuma ubangiji da kansa ya ce ashaddul azab kenan ba ma irin azaban da za a yi ma ustatu masu sabon Allah ba ba ma irin azaban da za a yi wasu al'umma ba a na fir'auna ashaddun yana da tsanani azaban da za a yi masa saboda ya yi da'awar rububiya ya ce shi Allah ne duk abin da zaka yi ma Allah Allah na da kishi Allah bai son kishi Allah yana da kishi shi yasa duk abin da ya same ka ka dora ma Allah Allah ne kawai in ka samu alkhairi Allah ne in ma shari ne Allah ne shi Allah bai so a haɗa shi da komi kuma bai so a haɗa shi da kowa don shi shi kadai ne wahadahu ne la sharika lahu ne kada ka samu wani matsala ko wani rashin lafiya ko wani abu ka kamo wani kana ganin shi ne a ina in ba shi ne ba shi ba ne Allah ne ba shi iko ya yi abun ya kama ka inda Allah bai yarda ba abin ba zai kama ka ba in wani alkhairi ne ka samu to ka gode ma Allah kafin ka gode ma wanda ya alkhairi domin Allah ne ya sa ya baka abin ba wai ra'ayinsa bane ba wai ya ga dama bane abin daga Allah ne Allah shi ke komai duk abin da ka samu Allah ne kuma duk abin da ka rasa Allah ne to wannan shi ake kira tauhidi kuma shi ne sanin Allah kuma shi ne abin da ke amfani a lahira ya zama to ka kaɗaita Allah ba ka haɗa Allah da komi a cikin dukkan maharkoki gaba ɗaya na addini a cikin dukkan harkar rayuwa ma ya zama to ka tsantsare ka tsarkake Allah ba ka waiwaye a tafiyanka cewa a ai wani nan in na bashi zan samu matsala ko zan rasa abubuwa wani nan in na bi shi zai sada ni da muka a'a ko da ka bi shi ya sada ka da wani alkhairi abin daga Allah ne ba daga gare shi ba inda yana da iko ai gidansu da ba talaka inda yana da iko da duk wanda ke tare da shi ya zama abin da shi yake so amma ai bai iyawa sai Allah ya ga dama tuna Allah ya gaya wa annabi innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ya rasulullah duk wanda kai kwadai duk wanda kai kwadai musulunci abdal abdal ba ka shirye da shi sai dai Allah ne ke shirye da bawan ne ya ga dama to haka ko maganar arziki wani mahaluki bai iya yi maka arziki sai Allah shi kadai wani mahaluki bai iya talauta ka sai Allah shi kadai wani mahaluki bai iya cuta maka kowa ya shi sai Allah shi kaɗai amma a hulɗar duniya akan bi manyan mutane a samu alkhairi bin su ba shi bane bautan su kana iya zuwa wani babban mutum ya maka hanya ka samu alkhairi ai ba ka bauta mishi bane a hulɗar lahira ana bin manyan mutane domin duniya da lahira Allah ya fifita mutane wanda ka fattana ba wani ma'amal ba'ali ubangiji ya ce bibi kamar da muka fifita junansu a nan duniya kuma lahira akbaru wa afdalu tafila Ubangiji ya ce nan lahira ya fi girma kuma fifiko ya fi. To kenan tun na an fi juna tun a nan duniya. Shi ko dole wanda ya fi ka in ka bi shi za ka umfana. Wanda ya fi ka in ka bi shi za ka umfana. Abu ne kai baka san shi ba ga wanda ya san shi. To idan kana so ku umfana da abun nan ka bi wanda ya san shi fasalu ahlu zikri in kuntum la ta'lamun. Ubangiji ya ce duk abun da ku sani ba to ku je ku tambayi waɗanda suka san shi. To lahiran nan akwai waɗanda su sun san lahiran sosai. Sun karanci lahiran sun san lahiran sun maga lahiran kai ai su sufaye bayan Allah ne kashifai ne annabi yana cewa al-mu'minu yanzu bi nurillah mu'mini yana gani ne da hasken Allah saboda haka su sufaye mu'mine ne waɗanda suna gani ne da hasken Allah sun san matsalar da ke cikin lahira kuma sun san irin ciwon da ke lahira shi za su kawo magunguna suka ba al'umma annabi domin bukatan su kowa da kowa ya tsira to maganin nan ko da suka ba bayan Allah duk wanda ya sha maganin nan zai warke zai warke a duniya kuma zai warke a alkiyama duk wannan bala'i na wutan da ake magana da jayayyan da ake cikin wutan nan in ka yi wa'annan bayan Allah za ka tsira na'am wa idza tahajjuna fil nar wa yaqulu du'afa alladhina istakbaru inna kunna lakum tabba'an bal antum mugununa anna nasiba minan nar muna samu ku rage muna wani abu ko ku yi mana wani alfarma a cikin wannan wuta a ce yau azaban nan an ɗauke muna ko ku yau mun samu saukin wannan azaba daga ƙarshe za su zo suna neman a ɗauke musu azaba ko da na kwana guda ne a kwanukan duniya kuma shi Allah a alkiyama kwanukan ba irin na duniya ba ne wa inna yawmin inda rabbika ka alfi sanati mimma ta'uddu kwana ɗaya na lashira kamar shekara dubu ne namu na nan duniya kwana ɗaya shekara dubu ne ko kuma in ya wuce dubu zai kai hamsina alfa sanna shekara dubu hamsin a matsayin kwana guda to da bala'in ya kai bala'i azaban ya kai azaba sai ‘yan wuta na neman ba wai irin kwanukan lahira ba, a'a a ɗauke musu azaba kwana ɗaya irin na nan duniya, kwana ɗaya irin na nan duniya suke bukata ɗauke musu azaba. Allah ce zai yi wa. Ai, alam ya tiku rusulun minkum tuluna alaikum ayatu rabbikum wa lakum ayyukum hadha ba mu aiko muku manzanni ba suna karanta muku ayoyi ba mu aiko muku manzanni ba suna gaya muku magana zai faru lahira ba a yi muku gargaɗi ba bale gaskiya ne an aiko mana manzanni an gaya mana gaskiya to tun da an gaya muku gaskiya ba ku yi imani ba to nan za ku tabbata a cikin wuta nan za ku tabbata sannan duk saukin da suke nema babu da su suka nemi sauki abun da zai karu gara ma jiya da shi da duk suka nemi sauki abin da zai karu gara ma babu sauki Allah ya raba mu da wuta
kamar mun fi da koro haka ko tana iya ba ko kaninsa ko wani wansa ko wani ba kanin babansa saboda ba su da shi
yana iya ba su ai da masaraka su yi fukara yi wani masakin wani amini na alayi wani mulaka su kullum ai ana iya ba kowane irin talaka sadaka zakka dai ne ba za ka ba iyayenka ba in kuna wuri guda amma shi ma wasu malamai sun ce kana ɗa uba na iya ba ɗa amma in ɗan gidan shi na wani wuri daban to ana iya ba shi amma shi fit da kono in dai talakawa ne kuma ba su wuri guda ya halatta ba su kuma in an baka kai ma kana iya fit da kono da abin da aka baka alhamdulillah Allah saka alkhairi ita bane ga wannan cewa kan Allah yake da mata ta suna aure wata babba hai ma'ana hajiya ya babban gida ce na aure ta sai ta ce ta idan ta kwana ɗakin sauran matan kuma lokaci duk lokaci ta bukace ni ta gaya ni haka ake zuwa da wata biyu wata uku sai zuwa can da ce ta suna bukatan zuwa kwana sannan zo waya wannan yake shi ya yarda da haka ɗin ai shi ya aure ta shi ya yarda da haka shi kenan amma wannan ba sharadin aure bane a ce sai lokacin da take bukatar sa a'a musulunci bai yarda da wannan ba ai mace da zarar an tsaura aure tana ƙarƙashin miji komai na tana ƙarƙashin miji amma tun ya ce haji ya ce mai arziki ne shi kuma kila yana kwaɗan kuɗin ko ba haka bai iya yi mata faɗa bai iya gaya mata gaskiya to tun ya ce yana iya sai ta zama haka ɗin eh ita ce mijin kenan shine matan
to Allah ya saka alkhairi da bana gwada cewa karfan lahu ni ne na je neman aure har na ba da sadaki aka sa lokacin daura aure har na yi duk kayan da ake ake gaba ɗaya na kwashi ko mina kammala da sadaki na ba da wannan ikon sa kafin ranar ranar za daura auren sai matan sai ta rasu to tana iya cin gado na na shi mijin ko dai ba ba a gado yi ba gado suna ba ɗaura aure ba a ba ba tashi ba ne a ce an ɗaura tukuna wala ne ka hadin labi wani wasa zaƙin wa shahidai ne adilai ne to yan abubuwa sun kammala an tabbatar da an ɗaura aure ta zo gidan shi to shine in ta rasu yana aikin gado amma tana gidansu yana gidan shi ba a ɗaura aure ba za ta rasu ya ce gado to me za a bashi
alhamdulillah da saka alkhairi mai ta mana gwada cewa karfan lahu ni ne tsintuwa na tsintuwa kamar zinare haka babba sai na sayar bayan na sayar kuma sai mai abu ya ga abin shi aka fara rikici ne kuma sai na ji na boye wato ya hukunci na
ya zan ɓarawo wannan ya zan ɓarawo a shi dama tsintuwa sharaɗin tsintuwa in ka yi tsintuwa ka je ka aje shi shekara kana cigiya kuma in ka aje ba wai shuru za ka yi ba cigiya za ka sa ai ta yi in garin ku akwai gidan rediyo ka je ka sa ai cigiya gidan rediyo jama'a an tsinci abu kaza duk wanda ke da abun ya zo in ya zo sai a tambaye shi yayi bayani da abun yake in ya dace sai a bashi abun shi in ko babban masallacin juma'a ne a ƙauyen ku sai ka je masallacin juma'a jama'a an yi tsintuwan abu kaza an yi tsintuwan wani abu babba mai muhimmanci abun na da girma kwarai ba za a kira suna abin ba in kuɗi ne ba za a kira kuɗi ko nawa ba ne in mai shi ya zo in ya ce lalle zinari ne amma ga irin yanayinsa ga irin siffarsa cikin abu kaza cikin abu kaza in ya dace sai a bashi abin shi amma ka yi tsintuwa ka je ka saida mai shi ya ga abin kuma an nemo ka ka gudu ka je ka ɓoye to ai ba tsintuwa bane ya koma sata ka fito ka yi bayanin cewa ka tsinta ne ka saida in wancan ya yarda a mayar da kuɗin shi a karɓo zinari a ba mai abu abin shi alhamdulillah Allah saka alkhairi a karamka Allah nake da baba ko kuma da muna da uba sai wasirci cewa idan ya rasu wani zai mini wani malam wani shi zai mini sallah Allah da ikon sa sai Allah masa rasuwa shi ne shi kuma yana nisa ma'ana kafin ma'ana kafin ta so inda yake zuwa inda aka yi rasuwa zai kwana hanya ya halatta a jira shi ko dai za a iya a wakilta wani ya ya ya sunna wasici ne ya kamata a jira shi in dai akwai inda za a je gawa ya gawa bai lalace ba amma wannan din bai hana a yi magawan sallah ba ai wai ba dole sallah guda ke wa gawa ba manzon sallallahu ya yi Fati ranar ranar ranar litini ne aka yi ta mai sallah talata sai ranar laraba aka yi jana'iza saboda haka ana iya yin sallar kafin shi wancan ya zo din don an fi so a yi ma mutum sallah kafin awa ashirin da biyu idan aka yi awa ashirin da biyu ba a yi magawa sallah ba to mala'iku ba za su yi masa sallah ba saboda haka ake so a yi magawan sallah ko mutum biyu na iya zuwa su yi sallah wasu ma uku su zo su yi sallah wasu ma hudu ai ba iyakance sallah ba sannan shi wanda ake ce yana so ya mai sallah in ya zo sai ya sallah tare da jama'a sai a ji a binne gawa amma in an tabbatar da gawan ba zai samu matsala ba inda za a je shi amma irin hadari ne zai lalace ko kuma wani rashin lafiya ne wanda gawan na iya lalacewa kafin shi ya zo to sai a ji a yi sallah kawai a ji a binne gawan amma shi wasici gaskiya ne
alhamdulillah Allah saka alkhairi Ah, wai kaman ah, sallan gawa an yi mishi an yi masa ka'idar sahu ko sahu nawa za a yi kuma ko kuma mutane nawa ake bukata a shi sallan gawa bai da ka'idar sahu amma dai an fi son a yi sahu hudu sahu uku domin ko da mutanen ba su da yawa an fi son su yi sahu guda uku duk gawan da aka yi wa sallah aka yi sahu ya kai guda uku to Allah zai yafe ma gawan saboda yawan sahun mutum arba'in in suka yi sallan gawa dukkan su ba wanda ya taba tsafi to Allah ya yafe ma gawan to amma kuma a sahu an fi son sahun nan ya kai uku ko da ba su da yawa su yi guntayen sahu guda uku to sanadiyar sahun Allah zai yafe ma gawan amma ba ka'ida a yawan sallah cewa ga adadin jama'an da ake so ai maka kowane sallah sai an sallan gawa duk wanda ke wuri kuma da shi ake yi
alhamdulillah Allah saka alkhairi Ah, an bana gwana cewa na ji an ce wai a kai ma malami kuɗi don ya yi addu'a don ya mutum addu'a wai ba wanda halatta ba sai da mutum yana yi addu'a ya yi mai kansa addu'a ba sai ka ji ka ga wani malami ya yi maka addu'a to kowa ne iya addu'a wai man ka ce addu'a me san zai faɗi ya halatta ka kai wa malami kuɗi ya yi maka addu'a kwarai ko ya halatta ai shi malami aikin sa kenan kai ka je saye ne akan wallahi eh ni ban iya addu'a ba amma ina da kuɗi ya shi kai ni addu'a shi ko malam bai da kuɗi yana da addu'a shikenan sai ya karbi kuɗin ka ya sarma da kayan shi saboda ka ya halatta kwarai ko abun da ake so kenan alhamdulillah Allah saka alkhairi ta bana gwana cewa Allah ya halatta ana addu'a ana cewa amin amin sosai kuwa magana ce ta amanu fa man sadafa ta aminu ta aminu mala'ika ta kusura lahu ku ce amin duk wanda ya dace na shi ya dace da na mala'iku za a gafarta masa ya halatta a cikin sallah ma aka ce amin balle addu'a da an ce wa rabbani za a ce amin ko bai bata sallan ba to balanta na addu'a abin da ba ka fi so kenan ana addu'a ana cewa amin addu'a ya fi sauƙin karba dan take ake karban addu'a to alhamdulillah Allah saka alkhairi wanda mai tambaya ya tambaya ne turanci yake cewa what is the what is the offense when a father forced his daughter to get married to whom she she don't want to marry wai menene hukunci ba wanda ya tilasta ya ya shi da wani wanda ba ta so wai ya halatta haka ko dai bai halatta ba
E to shi uba yana da iko akan iyarsa amma dai yana da kyau ne da a bar ki zaɓi wanda take so amma mafi yawa su yaran ba su san na kwarai ba ne shi yasa iyaye ke musu zaɓi ga al'ada an fi son yarinya ta yi hakuri ta bi umarnin uban ko umarnin uwaye in an bi umarnin za a ji daɗi amma uba ya ce ga inda za a ji yana ta ce ga inda za ki je mafi yawa ba a kan dace duk da dai ba a so a tilasta yarinya ba tare da tana so ba don ita za ta zauna gidan miji amma kuma a gaskiya da za ta bi maganar ubanta uban ba zai bata mugu ba ba zai zaɓa mata mummuna ba an fi dacewa in an bi maganar iyaye amma duk da haka ba a yadda ka tilasta ka dole sai ta auri wanda ba ta so ba a shari'a bai yadda ba domin shi aure dan soyayya ne in har ba ta so din to ai hakuri kawai ta kawo wanda take so
alhamdulillah Allah saka alkhairi ta bana gwana cewa Allah ne ne ke bidan yarinya aure ko kuma mace to mun gaba komai za a ɗara aure sai ta ce ita bata yadda ba sai watan azumi kuma da da mu da azumi an zai kusa wata goma to ya halatta in jira ta sai watan azumin ne ko yaya ne har ma bayan azumi yana iya jiranta yana son ta har bayan azumi
alhamdulillah Allah saka alkhairi dan ba na ga wannan cewa aka fara Allah mutum ne idan aka bude baki lokaci aka kira sallah farko abin da zai fara bude baki da shine shigari ko kuma giya wai yaya hukuncin wani hukuncin yake zunubin shi na na shan giya ladan shi na azumi yana nan amma shan giya zunubin na nan amma kuma ladan shi na azumi yana nan Allah ya ga dama ya yahe in ya ga dama ya kama shi in ma sigarin ne shi haka ne zunubin shan sigarin yana nan ladan azumi yana nan sigarin bai bata azumi ba giya ma bai bata azumi ba amma nan su kula ce duk wanda ya kurba giya sai ya yi kwana arba'in yana sallah ba amsa ba to balle azumi eh sallah ya fi azumi karfi to sallan ma kwana arba'in za ka yi muddin ka sha giya ba amshi sallan ba kenan azumin ma ba amsa kenan saboda haka kaga ke ne kiyaye giya ya kiyaye ba ma wai ba ga bude baki ba giya ma gaba ɗaya haramun ne shari'a bai dai a sha giya ba maza su ce Allah ya tsine ma mai shan giya ya tsine ma mai sai da giya ya tsine ma dan dakon giya an tsine ma motar da ke ɗauko giya duk wanda ke aiki cikin harkar giya Allah ya ɗebe shi albarka Subhanallah.
an nan bai da amfani sannan duk mutumin da ke shan giya shi kan yana shiga kabari za a fara yi masa azaba mummunan azaba abin ma har yana shafuwar makwabta a makabarta din azaban yakan firgita makwabta giya bala'i ne annabi ya ce ummul haba'isa ita ce uwar kowane laifi ita ce uwar kowane zunubi duk zunubin da ake aikatawa giya ne baban shi duk laifin da za a yi giya ne mafi muni wani bawan Allah da aka haɗa aka haƙa masa tarko aka nemi a kama shi abun ya gagara aka je aka haɗa da mace mace ta zo ta same shi cikin ɗaki tana da goyo ta ce tana so ya yi lalata da ita in ko bai iyawa ya kashe jaririn nan in ko bai iyawa ya sha giyan nan kuma bawan Allah ne yana bakin gari yana bautan Allah ya ce bai iya ko guda ta ce to za ta kashe jariri kuma ta yi kowa ta ce ya nemi ya kwana da ita ba ta yadda ba ya kashe mata jariri sai ce a to rufanin asiri sai ya karɓi giya ya sha da ya sha giya sai hankali ya ɓace sai ya kwana da ita kuma ya kashe yaro saboda ka kaga giya zama uwan dukkan laifi kenan alhamdulillah tambaya kusan zuwa na ƙarshe ce ni ne ke da yaro mana ce yaron ya azumi sai ce azumi bai wajabta bai bai wajaba kansa ba kuma yaron ya kai shekara goma sha takwas bai gaskiya ne ko dai ba gaskiya ba ne annabi sallallahu ya ce sallah da ya fi ma azumi muhimmanci idan ku umarni yaran ku da sallah a shekara bakwai idan sun shekara goma ba su yi sallah ba ku buge su in ji manzon Allah to balantana azumi shekara goma sha takwas wajibi ne a tilasta shi sai ya azumi a hukunta shi ma akan azumi
Allah saka alkhairi Allah saka mai ba na karshe shine wata yarinya ce ta ce tana bukatar addu'a saboda baban ya tilasta ta ta auri mashayi wa mara ɗan giya wata ce ita ba ta son saboda yana sha ba mace lalla hakika mata aure su ita shi zai tsine mata amma shi ma baban yana sha ne a can bai sha zai ce ɗiya shi ta auri ɗan giya saboda daula da ke hannun shi na kuɗi ko saboda menene ta cikin halaka ai giya halaka ne idan je shi ya bugu sai zai sake ta gobe ma sake ta jiri ma sake ta auren ya lalace su ta zaman banza saboda haka Allah ta ata lil mahaluki fi ma'aikatul haliki annabi sallallahu ya ce babu bi ga wani mutum ka saba ma Allah wannan kan nashi ya saba ma Allah ita ma ba za ta bi shi ba bai halatta ta auri dan giya ba don haka kada ta yi biyayya ga uban ta wannan bangare tunda dai mai shi mashayi ne da gaya ma uban ba ta yi kada ta kuskura ta aure shi tunda yana shan giya sai in ya bari in bai bari ba ita ma ta saba ma uban sai shi ba uban ya saba ma Allah sallar da za a yau.
Kaman sallar lailatul ishirina.
Wanda ya tafi Allah ya gafarta mana. Allah ya gafarta mana iya mana kakannin Allah ya gafarta mana malamanmu da malaman malaman mu. Allah ya gafarta mana shehunan mu da shehunan shehunan mu. Allah ne in ta mu Allah wadata mu Allah azurta mu Allah ya bukatu mu karar da manya. Allah ya taimake mu da taimakon sa farman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين صراط المستقيم والذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما بلغ والخاتم لما سبق نصر الحكيم هاي ولا يجي الى صراطك المستقيم ولا اله حق قدر يوم جهر العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على الحمد لله رب العالمين